إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi a wannan halaka ta iyaye mata malamai masu karantarwa domin gabatar da tafsirin wannan littafi mai suna taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan wanda muna cikin suratu nuh yanzu za mu hara tafsirin nata bayan mun gabatar da tarjamanta a gundari. mala yake cewa lam yadhkurillahu lam yadhkurillah fi hadhihi sura illa qissata nuh wahdaha Allah bai ambaci wani abu ba a cikin wannan sura cewa da suratul nuh illa qissata nuh wahdaha face labarin annabi nuhu shi kadai ma'ana kissar annabi Nuhu kadai lituli libusihi fi qaumihi saboda tsawon zaman da ya a cikin mutanensa ya zauna kusan shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi ko saboda haka surar ba a kawo wani labari ba face labarin wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa tikrar da'watihi ila tauhid da kuma yanda yake ta maimaita kiransa zuwa ga tauhidi yana ta maimaita musu kira zuwa ga tauhidi ma'ana ta Allah da bauta wa nahyihi an shirki da kuma hani da yake yi game da shirka da Allah fa akhbara ta'ala sai Allah ta'ala ya bada labari annahu arsala nuhan ila qaumihi cewa ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanansa rahmatan bihi saboda rahama a gare su wa inzaran lahum da kuma gargadi gare su min azabin alim game da azaba mai radadi idan musu karbi kiran wannan manzan da Allah ya aiko musu ba khawfan min istimrarihim ala kufrihim saboda mai tsoratarwa game da dogewarsu akan kafircinsu saboda dogewarsu akan kafircinsu wannan zai zamanto dalilin da zai halaka su fa yuhlikahum halakan abadiyan ma'ana sai ya halakar da su halaka na har abada wa yu'azzibuhum azaban sarmadiyan sannan kuma ya azabtar da su azaba wadda take har abada da haka famtasala nuhun alaihi salam lidhalika sai annabi nuhu yayi riko da wannan ma'ana ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala domin kiran mutanensa kada wannan kafircin nasu ya halaka su faƙala sai ce ya ƙaumi ya ku mutane na inni lakum nazirun mubin lalle ni gare ku mai gargadi ne kuma gargadi wanda yake bayyananne ai wadihun nazarat bainaha ko bayyinaha wanda yake gargadin da yake bayyane bayyinuha mafi bayyanan gargadi ina muku gargadin ne karara in fayyace muku abin ba wani ruha-ruha don me don ku kare kanku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ko wadalika li tawdihihi ma anzara ma anzara bihi saboda bayyana wadda annabi nuhu yayi abinda yayi musu gargadi ko abinda ya musu gargadi da shi wa ma anzara anhu da kuma abinda yayi gargadi game da wannan abinda ake aikatawa kenan abinda yayi gargadi da shi shine hujjojin da ya zo musu da shi da su wa ma an zara anhu abinda kuma ya yi gargadi game da shi shine abinda suke a kai na kafirci wa bi ayyi shay'in tahsilun najat baina jami'i zalika bayanan kenan wa bi ayyi shay'in kuma ya musu bayanin dukkan abinda tahsilun najat tsira zai iya samuwa ta hanyarsa to ya bayyana musu wannan abu bayyana jami'a zalika ya bayyana dukkan wannan bayanan shafiyan bayani wanda yake warkakken bayani ma'ana ba abinda ya ɓuya ga magare su fa akhbarahum ya ba su labari wa amarahum kuma ya umarce su bi asali zalika da asalin wannan asalin tushen tsira faƙada sai ce a ni'ibudullah ku bauta wa Allah wata ƙuhu ku ji tsoron Allah wannan shine tushen tsira duk mutum da yake son ya tsira shine ya yi ya bauta wa Allah ya ji tsoron Allah wa zalika wannan kuma bi ifradihi ta'ala bil ibadati wat tauhid shine kadaita Allah ta'ala da ibada da kuma tauhidi duk abin da yake ibada ne ya zamanto Allah kadai aka kadaita da wannan ibadar ma'ana ya zamanto Allah kadai aka bauta ma ba a hada shi da wani ba cikin wannan ibadar sannan kuma a kare kai daga azabar Allah wannan kuma shine bil ibadati wat tauhid wal bu'd an shirki da kuma nisanta shirka wa turuqihi da dukkan hanyoyin da suke na shirka ne wa wasailihi da kuma hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga shirka fa innahum lalle su idan taqawullah idan taqullah idan suka ji tsoron Allah ghafara dhunubahum zai gafarta musu zunubansu wa idza ghafara dhunubahum in kuma Allah ya gafarta musu zunubansu hasala lahumun najata min al'azab ma'ana za su samu tsira daga azaba wal fawza bis sawab da kuma rabauta da samun sakamako a wajen Allah wa yu'akhirakum ila ajalin musamma sai Allah ya jinkirta muku zuwa lokacin da aka ambata ma'ana yumatti'ukum fi hadhihi ad-dar Allah ya ji yadda ku daɗi a wannan gidan duniya wa yadfa ankum al-halak ya tunkuɗe muku duk abin da zai zamantowa dalilin halaka a gare ku ila ajalin musamma zuwa lokacin da aka ambata ay miqdarul baqa'i fi dunya zuwa gwargwadon lokacin da aka yanka musu na wanzuwa a cikin duniya ma'ana zuwa ajalin kowanne daga cikinsu wannan kuma bi qada'illahi da hukuncin Allah wa qadarihi da qaddarawarsa ko ila waqtin mahdud zuwa lokacin da aka iyakance walaisal mata'u abadan ba wai ana nihin jin daɗi na har abada ba a'a zuwa lokacin da aka yanka ma kowa daga cikinsu in lokacin yayi mutum wannan kuma kwanan shi ne ya ƙare fa innal mauta labudda minhu saboda mutuwa babu makawa game da ita walihada qala saboda haka sai ya ce inna ajalan lahi lalle eh ajalin da Allah ya sa ma kowa ma'ana lokacin da Allah ya yanka ma kowa da kome ko idza jaa la yu'akhkharu in yazo to ba a jinkirta shi law kuntum ta'lamuna inda kun san haka lama kafartum billah da ba ku kafirce ma Allah ba wa anattumul haqqa da ba ku yi taurin kai ba game da bin gaskiya falam yujibu li da'awatihi amma duk da wannan bayanan da yake musu warkakkun bayanai ba su karbi kiransa ba walan qadul awamir walan qadu li amrihi ba su jayu ba da bin umarninsa da haka faƙala shakiyan lirabbihi sai annabi nuhu ya ce yana mai kai kuka wajen ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangiji inni da autu ƙaumi lailan wa nahara ni na kira mutane na dare da rana ko na kira mutane na dare da rana zuwa ga su kaɗai taka da bauta amma falam ya zidhum du'a'i kirana bai daɗa musu komi ba illa firara face gudun gaskiya ai nufuran anil haqqi shine gudun gaskiya wa iradan da kuma kauda kai game da gaskiya falam yabqa lidhalika fa'ida da haka yanzu ba wani babu wani sauran fa'ida da yayi saura game da wannan bi anna fa'idata da'wa saboda amfanin kira an yi hasula jami'al maqsud aw ba'duhu shine ya zamanto duk abin da ake nihi game da wannan kiran a same shi ko a samu wani shashe daga abin da ake kira zuwa gare shi wannan shine amfanin amfanin kira amma in ya zamanto kira kwata kwata abin da ake nihi game da shi ba a same shi ba ba a sami wani bangare ba daga abin da ake so to kenan kaga kiran bai da wani amfani kenan da haka Allah ya ce fa zakkir in nafa'ati dhikra kai tunatarwa a yayin da tunatarwa za ta yi amfani ko a samu amfanin gaba daya ko a samu wani shashe daga amfanin ko wa inni kullama da'awtuhum yace ni duk lokacin da na kira su litaghfira lahum ma'ana dan su karbi kiran saboda in suka karbi kiran za ka gafarta musu ai li ajali an yastajibu duk lokacin da na kira su don su karɓa wannan kiran saboda na san da fa'izas ta jabu in suka karɓi kiran gafarta lahun za ka gafarta musu ko? makana haza mahadu muslahatan sai wannan ya zama to shine tsantsan gyaruwarsu ko kuma maslaha a gare su walakin nahum abau sai dai su sun ƙi illa tamadiyan ala batilihim face zarcewa akan ɓannarsu wa nufuran anil haqqi da gudun gaskiya ja'alu asabi'ahum fi adanihim da haka sai su sa ɗan yatsunsu ko a cikin kunnuwansu hadara sama'i ma yaqulu lahum nabiyuhum nuhun alaihi salam wai saboda saunar sauraren abin da annabinsu Nuhu zai faɗa musu. An toshe kunne, mutum na ma magana sai ka toshe kunne. To, saboda Allah in mutum ya toshe kunne yana ji bai ji. Kenan su sun yi haka ne don mi wai hadaran don saunar sama ma ya ƙulu lahum nabiyahum sauraren abin da annabinsu zai faɗa musu Nuhu alaihi salam shine Nuhu alaihi salam shine annabi Nuhu wastaghshaw thiyabahum sai su lullube tufafinsu ai taghattaw biha ghita'an yaghshahu sai su lullube da waɗannan tufafin nasu lullube wanda zai rihe su kenan ba su gan shi ba ma ba su saurare shi ba bu'dan anil haqqi saboda nisantar gaskiya wa bugudan lahu da kuma ƙin gaskiya wa asarru sai suka doge ala kufurihim akan kafircinsu wa sharrihim da kuma sharrinsu wastakbaru suka yi girman kai alal haqqi akan gaskiya istikbaran girman kai fa sharruhum sharrinsu izdada ya daɗu ma'ana ya ƙaru ne wa khairuhum alkhairun su kuma ba'uda yayi nisa kenan babu alkhairi tare da su sharri ne kawai ke ta karuwa summa inni da'awtuhum jihara sannan na kira su a bayyane ai bi masma'in minhum kulluhum na kira su ta inda dukkan su suke ji kowa na ji summa inni a'lantu lahum sannan kuma na bayyana musu wa asrartu lahu kuma na asirta musu israran asirtawa kullu hada dukkan wannan hirsun wa nusuhun kwaɗayi ne da kuma nasiha gare su wa itiyanuhum bi kulli tariqin kuma an zo musu dukkan wata hanyar da ya kamata a so ya zunnu bihi husul al-maqsud dukkan hanyar da yake zaton ta wannan hanyar za a samu abin da ake nihi shine ne su gyara su tuba to ya zo musu ta wannan hanya amma ina ba su karba ba faƙultu staghfiru rabbakum nace ku nemi gafarar ubangijinku ai uturku ma antum alai tuba shine ku bar abin da kuke akai min az-zunubi na zunubai wastaghfiru Allah minha ku nemi gafara Allah game da wannan zunuban naku innahu kana ghaffara Allah ya zamanto mai yawan gafara ne ai kasirul maghfirati liman taba Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba wastaghfara ya nemi yahiwar wannan zunubi nashi da aka faragabahum bi maghfiratiz zunubi ya kwadaitar da su da neman gafarar zunubai wama ya tarattabu alaiha ya kwadaitar da su abinda yake karkashin tuba ko kuma barin zunubai min husulis sawa na samun sakamako shine za a rubuta ma mutum lada ko wandifa'ul iqab da kuma tunkudewar azaba ko wannan kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh